أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا كنا نقعد منا مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل شيء سألناك أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره فأهل أنت أن توبت وأنت على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmai ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana yammacin Ramadan sha biyu ga wata, kamar jiya aka fara, ga azumi ya so magangara, muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana. Hijiran manzon Allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida, wanda ya zama daidai da sha biyu har yanzu ga watan Maris. miladiya biyar. muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya raya mu kuma ya nuna mana wannan lokaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kafin mu ci gaba da tafsiri muna maraba da shugaban ƙungiyar izala ta jihar gombe injiniya salisu muhammad wanda ya tattaki tun daga Gombe don ya zo ya kama na ziyara na musamman don sauraron wannan tafsiri na Alkur'ani mai girma. Tare da shi akwai darakta na social media na wannan ƙungiya ta ƙasa baki ɗaya shi ne Malam Ibrahim Baba Suleiman shi ma ya zo a tawagar shugaban ƙungiya ta jihar Gombe bayan shugaban kungiyar jihar Gombe kuma organizing secretary ne na majalisar agaji ta ƙasa baki ɗaya dukansu national officers ne a wannan kungiya namu mai albarka ina addu'a Allah ya ƙara sanya albarka jihar Gombe jihar mu ce jiha ce da mataimakin shugaba na wannan kungiya Sheikh Usman Isa Taliyawa yake zaune shine mataimakin shugaba na daya jiha ne na babban sakatare janar Sheikh Dr. Muhammad Kabiru Haruna Gombe saboda haka muna wa shugaba na jihar Maraba kuma muna ƙara yin addu'a ta musamman ga jihar Gombe da sauran jihohinmu da ma Najeriya baki ɗaya Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya babu shakka wannan kungiya tana ba da gudumawa ta ko'ina duk inda ake da majalisa daga cikin majalis na tafsirin alkur'ani irin wannan a irin wannan lokaci mafi yawa da yammaci ake yin tafsirin waɗansu wurare da daddare ake yi waɗansu duka biyu kamar nan ana yi da daddare ko ana yi da yamma to wannan na karantar da al'umma gudumawar da wannan ƙungiya mai albarka take badawa wurin ci gaba da wayar da kan al'umma sanin mahaliccinsu, duk yadda gwamnati take so a zauna lafiya, duk yadda ‘yan ƙasa suke so a zauna lafiya, wane ne mai mallakan zaman lafiyan shi ne Allah. To, zaman lafiya baya samuwa sai an ba wa Allah subhanahu wa ta'ala hakkinsa na kaɗaitaka a bauta mishi shi kaɗai ba tare da an sanya mishi kishiya ba. Alƙur'ani ya ba mu labari mutanen Makka da suka shiga cikin yunwa da talauci da wahala sai Allah ya yi rifarin nasu bak kenan su dawo in suna son a warware musu matsalarsu ta tsaro matsalarsu ta yunwa menene zai warware musu matsalan alaramba
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف saboda haka nan point ɗin ƙarshe za mu ɗauka mutane sun shiga cikin tashin hankali da wahala da rashin abinci da rashin tsaro duk duniya babu abin da yake addaban al'umma a duniya kamar rashin tsaro da kuma rashin abinci idan aka samu tsaro aka samu abinci kowa zai zara lafiya to me ke kawo wannan falyabudu rabb hadal bait sai Allah ya ga mutanen maka ku bauta wa ubangijin wannan daki ba ku bauta wa ɗakin ba, ɗakin ƙaba ma'ana ba bauta wa ɗakin ake ba, sai dai wa ake bauta wa Ubangijin ɗakin. Shi yasa ma baka rantsuwa da ƙaba, ka ce, Na rantse da ƙaba, a ha'a, wa rabbil ƙaba, na rantse da Ubangijin ƙaba. Sayyidina Umar ya zo ya yi ɗawafi, sai sumbaci Hajarul Aswad. yace wallahi walaula anni ra'aitu rasulallahi sallallahu yukabbiruka ma qabbaltuka wallahi ba don naga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sumbatan ka ba kai hajarul aswad wallahi da ban sumbace ka ba baka cutarwa baka amfanarwa amma saboda naga annabi yana yi to nima bismillah sai yayi don me iktida'an don koyi ga manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر muna da kyakkyawan abin koyi da rayuwar manzon Allah annabi yayi kuma aikin hajji ya ce ku yi aikin hajji kudu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku aure na manzon Allah ya yi dawafi so bakwai Qur'ani ya ce ayi dawafi. Qur'ani ya ce ayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa. Ba inda aka ce so bakwai. Saboda haka in ka ce da Alƙur'ani ka dogara ba ka yadda da hadisin Annabi ba, to in ka je kai dawafi so bakwai sai mu ce ina ka samu. In ka ce so ɗaya za ka sai mu ce gaya mana Qur'ani inda ya ce kai so ɗaya. In ka ce kayi da kanka sai mu ce ra'ayin kanka ne. Amma in kana son ka zauna lafiya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. kana da kyakkyawan koyi muna da kyakkyawan koyi gawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya dawa bin dakin Kaaba so bakwai ya fara da Hajarul Aswad ya sumbaci Hajarul Aswad in ka same shi sai ka sumbace shi in baka samu ba ka taba sai ka sumbaci hannunka in baka samu ba kai ishara ka ce bismillah Allahu akbar baka sumbata hannunka saboda in ka taba ne zaka sumbata sayyidina Umar da ya gani yace ba don naga annabi na yi ba da ba zan yi ba kenan ba bautan ɗakin kaba ake ba wannan ya kwatanta mana mu gane wanda ake bauta shine Allah to shi ke mallakan zaman lafiya in an bauta mishi sai ya ba da zaman lafiya domin ai an yi wata alkariya da ta kasance tana cikin walwala da aminci da jin daɗi amma kuma sai ta kafircewa Allah me Allah ya mata wadaraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan sai Allah ya ce me fakafarat bi an'ami llahi فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وسورارا الله يبغى من مثال وتا القرية كانت آمنة القرية انت كسنشي أمنتشيا مطمئنة tana da nutsuwa irin yadda muke da mutum ya tashi daga nan ba a tafiya ma kasuwa inugu ko onisha sai bayan sallar lisha wanda ya sani ya sani daga nan motoci za su jeru masu tafiya Kano za su tashi bayan an an ci abinci an yi sallar lisha sai a kama hanyar Kano masu tafiya ƙasar Inyamurai zuwa Onitsha zuwa Enugu zuwa ina ne bayan sallar lisha sai a tashi kwanciyar hankali baka tunanin wani zai tare ka a hanya amma yanzu wa zai tashi bayan sallar lisha ya ce ya kama hanya zuwa Enugu ba ma Enugu ba Maiduguri nan kusa da mu duk da cewa alhamdulillah an soma samun sauki muna ƙara godewa Allah da wannan saukin Allah ya buga mana misali da wata alƙariya ta kasance amintacciya cikin kwanciyar hankali sannan ga abin da Allah ke mata yati harizquha ragadan min kulli makan kuma rizquha ya'ti min kulli makan ragadan kenan arzikin wannan alƙariyan yana zuwa mata cikin sauki ta ko ina ko ina suka taba arziki noma gashi nan an samu damuna mai albarka abinci kayan marmari kayan masaruhi kayan kaza kayan kaza da har ma muna da wurin da ake zuwa sayi kayan masaruhi ko zaka je wato inda gwamnati ta ware ake kira cooperative in ka je cooperative sai a samu wuri ba wurin zama ai ga wurin zaman ka can ko a ƙaro wani kujera saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya gwada mana wato an yi wani lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya gwada mana irin ni'imar da ya mana kar mu manta da shi in ka je cooperative kawai kana ba da takarda kuɗin da ke ake sayarwa kaya a cooperative ba daidai wanda ake sayarwa a cikin kasuwa ba za a samu sauki kayan masarufi to wannan alƙariya haka Allah ya mata arzikinta na ta zuwa ko ina cikin sauki amma sai ta yi ne fakafarat bi an'umillah wannan alƙariyar sai ta kafirce da ni'imar da Allah ya mata maimakon ta gode wa Allah sai ta kafirce wa Allah sai mai Allah ya mata فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون da ta kafircewa Allah saboda wannan ni'ima da Allah ya mata bata gode ba sai Allah ya ce fa azaqaha fa azaqaha Allahu libasal khawfi wal ju'i sai Allah ya dandana mata dan karen azaba nan yunwa da kuma tsoro ma kanu yasma'un saboda abin da suke aikatawa yanzu da suna samun abinci cikin sauki ana walwala amma yanzu ba su gode wa Allah ba shi Allah yana so in yayi maka ni'ima ka gode mishi yanzu wannan saukin kaya da ake samu kayayyakin masaruhi kayayyakin abinci suna sauka in ka shiga kasuwa shinkafa ya so masauka masara ya so masauka abubuwa suna sauka ko ba sa sauka suna sauka to ya kamata mu gode wa Allah sannan daga cikin cikakken godiyar da zamu yi wa Allah ita gwamnati kanta to ta yi wani tsari duk gwamnatin da take so ƙasa ta zauna lafiya duk manomi yana noma ne don ya samu abinci kuma ya samu arziki ya je ya yi noma ya samu arzikin da zai ci abinci na shekara kuma ya samu abin da zai sayar ya biya wa 'ya'yansa kuɗin makaranta ya yi wa 'ya'yansa sutura ya yi wa iyalinsa biyan bukata ya yi kaza ya yi kaza to yanzu abinci ya sauka ya je sai ya sayar da abincin ya kasa yin noma kuma shekara mai zuwa saboda yanzu gashi ya yi noman amma sai ya zamanto ya faɗi sauran al'umma suna samun sauƙi amma shi manomi bai samu sauƙi ba ya noma buhu ɗari ya samu amma abin da ya kashe ya kashe ya kai kuɗi kusan dubu ɗari da hamsin ko miliyan fiye da haka ya kashe dubu ɗari da hamsin sai ya samu kawai abin da zai iya sayarwa dubu ɗari ne ya ci riba ko ya faɗi ya faɗi to shekara mai zuwa zai dai ba zai yi ba in manoma ba su yi noma ba to ƙasa kuma ta sake kunno hanyar ina komawa yunwa da taroci da tashin hankali to nan ne gwamnati take shigowa ciki ko san abin da turawa suke yi a ƙasashensu to sai a yi wani kwamiti daga sashin gwamnati ministry of agriculture da sauran sashi na gwamnati sai a yi tsari cewa to yanzu manomanmu da suka yi noma babu wanda zai sai kayan abincinsu a ko'ina gwamnati ce za ta saya nawa ake sayarwa a kasuwa ana sayarwa dubu ɗaya ma'ana sai da shinkafa dubu nawa yanzu dubu hamsin ko sittin ko saba'in a kasuwa amma kuma shi manomi abin sai tashi mishi akan dubu saba'in da biyar ko ma tamanin a kasuwa kuma in zai kai faduwa zai yi to gwamnati sai ta yi tsari sai ta sayi wannan shinkafar nashi a dubu tamanin tamanin sai ta zubo a cikin kasuwa sai da shi dubu sittin ko saba'in nan ne an samu intervention na gwamnati subsidy kenan ya shigo shi ne ma'anar subsidy sai ya zamanto an karfafa manomi ba hana shi noma ba ya je ya yi nomansa ko da yayan farashin yake a kasuwa in ya je zai faɗi to gwamnati ba ta yadda ya sayar a kasuwa ba yanzu ita ce za ta je ta saya tana bin su gona gona loko loko ana ce manoma ku kawo da an kawo sai a tara sai a sa a rumbun gwamnati sai gwamnati ta kai kasuwa sai a sai da shi yadda yake a kasuwa ko ta faɗi ita gwamnati ta faɗi ba ta faɗi ba domin tana son ‘ya'yanta su zamanto cikin walwala da jin daɗi muna fata gwamnatinmu za ta yi koyi da wannan al'umma su gode wa Allah an samu sauƙi gwamnati ma ta gode wa Allah al'umma ta samu sauƙi to kuma kar ta bari a shiga wahalan da manomi ya ce ba zan sake komawa noma ba domin faɗuwa zai Allah maɗaukakin sarki yana son a yi tsari shi yasa al'ummar da ta shiga cikin wahala da talauci da damuwa sai ta koma wa Allah sai Allah ya taimake ta idan al'umma tana cikin walwala sai ta kafa cewa Allah sai Allah ya kwace ni'imar da ya ba su sai ya ɗanɗana musu tsoro da yunwa saboda abin da suka kasance suna aikatawa mutanen maka sai Allah ya ce falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ku bauta ubangijin wannan daki shine ya amintar da ku kuna cikin jin tsoro kuma ya ba ku abinci kuna cikin jin yunwa waye muku wannan shine Allah kenan abin da nake so mu gane bautan Allah shike sabbaba samun kwanciyar hankali da zaman lafiya a bayan ƙasa saboda haka duk irin waɗannan wurare da ake karantarwa tafsirin alkur'ani mai girma zaka samu maluma suna jan hankalin al'umma wurin ta Allah subhanahu wataala ko Allah zai tausaya mana a ci gaba da samun wannan sauki domin ci gaba da kaɗaitaka na Allah a nuna shi a nuna matsayin Allah subhanahu wata'ala ba a sanya mishi shirka ba yana cikin abin da ke haifar da ainihin wato zaman lafiya shi yasa can Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya ba ma wannan ba sarauta mulkin Allah ya ce zai tabbatar da shi a hannunmu in dai muddin muka tsaya muna bauta mishi can yace ya abuduna ni wa dallahu allazina amanu minkum wa amilu الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم me zai mana kuma وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم sannan وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا menene sharadin alaramma يعبدونني لا يشركون بي to شيئا
in mutane suka kafirce ومن ba كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون Allah alƙawari yayi idan ya girmama ka ba zai tozarta ka ba in Allah ya girmama ka ba zai walakanta ka ba sai in ka walakanta kanka kuma in Allah bai girmama ka ba duk yadda ka nemi girma ba za ka samu ba shi kuma ya tsare dokoki na Allah sai kaga Allah ya tsare mishi girmansa Allah ya alƙawari wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat haka ne Allah ya yi alƙawari ga waɗanda suka yi imani daga cikinku suka yi aiki na ƙwarai duk musulmin da ya yi imani ya yi aiki na ƙwarai ga alƙawari daga Allah subhanahu wataala me Allah zai mana
ليستخلفنهم في الأرض Allah zai ci gaba da ba su sarauta a bayan ƙasa كما استخلف الذين من قبلهم kamar yadda Allah ya sarautar da waɗanda suka yi gabanin su kenan Allah ya yi alkawari in mun yi imani muka tsare hakoki na Allah wannan martaban da Allah ya mana a Najeriya da ba a taɓa samu ba a ce shugaban ƙasa musulmi ne mataimake shugaban ƙasa musulmi ne a lokacin da aka yi gwagwarmayar nan an samu musulmai sun kai kamar guda uku sun tsaya a jam'iyyu daban-daban masu ƙarfi wanda ba musulmi ba na jam'iyya ta hudu amma duk da haka sai da Allah ya nuna wa 'yan Najeriya da duniya cewa musulunci da musulmi na da ƙarfi a Najeriya ko ba komai wannan ya ishi musulmi alfahari shi yasa in muka tashi magana sai mu cewa gwamnati daga shugaban ƙasa da mataimakinsa da wanda suke rike da gwamnati ku ji tsoron Allah Allah ya muku baiwa ya muku rahama ya muku ni'ima saboda gatan addinin musulunci ko kuma kar ku ci amana musulunci kowa ya sani zaben da aka yi da gwagwarmayar da aka yi saboda ƙarfin addinin musulunci Allah ya bada wannan nasara da kuma Allah zai ci gaba da bayarwa zai ci gaba da riƙewa zai ci gaba da nuna wa musulmi kuna da ƙarfi kuna da rinjaye ko an yaƙe ku ba a iyawa amma sai kun koma wa Allah sai kuma kun tsaya kun yi adalci har ma waɗanda ba musulmin ba yanzu ai kun ji sun yi shiru saboda me saboda ana kyautata musu da sun yi zaton cewa in an zo ne ba za a yi komai da su ba amma yanzu kuna ji suna magana babu saboda haka asiwa duniya maganin kowa kenan bayan ya yi haka ya kyautata musu to hankalinsa kuma ya dawo ya gane su fa ba su yi shi ba waɗanda suka yi shi nan su ne major stakeholders na constituency ɗinsa shine musulunci da musulmai in ka manta da su to kuma lalle Allah maɗaukakin sarki ba zai barka ba saboda ai ya baka wannan daman ne saboda al'ummar musulmi to muna mashi nasiha Allah ya bashi ikon ci gaba da kulawa da tsayawa da yin abin da ya kamata alkawari ne Allah yi wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من in dai kun قبلهم tsaya kun bi Allah kun yi imani kun yi abin da Allah yake so Allah ya ce lalle sai na ba ku mukami sai na ba ku sarauta sai na tsare ku kamar yadda na yi wa waɗanda suke gabanin ku Allah zai mana wannan kuma ya yi mana mun gani saboda haka sai kenan mu ƙara komawa Allah mu yi ta istighfari mu yi ta godewa Allah sannan shugabanninmu ne mun zaɓe su mu yi ta sanya goshinmu a cikin ƙasa muna addu'a ya Allah kar ka bar su su yi kuskure domin in sun yi kuskure za a soke su da sukan addini ba shiru za mu yi ba mu yi ta musu addu'a ya Allah mun zaɓe su an zaɓe su saboda addini ya Allah ko sun sauka daga manufar da muke ganin an musu ya Allah dawo da su hanya saboda kar a ce to kun gani ga gwamnatin kaza kenan ba za mu bar su ba har yanzu domin suna cin alfarma ne na addinin mu to mu ci gaba da musu addu'a na Allah ya ƙara taimakon su ya rike su ya ba su ikon yin adalci har wanda ba musulmi ba ya gane musulunci na da adalci bai yi bai taimaki addini ba bai zaɓe su ba amma saboda adalci an mishi saboda haka amma kuma har yanzu kai kuma ana bin ka bashin ihsani kana yin adalci ga kowa da kowa amma ihsani wanda yayi maka ka nuna mishi ka san yayi za a so taki a raba mutane a gonansu ka ba wa kowa da wanda yayi ka da wanda bai yi ka ba amma wa zai so takin wanda yayi ka shi ma ya samu alfarman yayi ka ya samu ihsani shine ma'anarsa an yi wa kowa adalci sannan bayan an maka adalci an maka me ihsani hal jazaa'ul ihsani هل جزاء لحسان إلا لحسان shi ihsani kyautatawa bai da sakamako sai kyautatawa wanda duk ya maka kai mishi do me i do you ko ba haka bane saboda haka in ka yi ni ka yi min ni ma ya kamata in maka in ka kyautata mini ya kamata in kyautata maka in ka min mukafa'a ka zo min ka min alheri ya kamata in gwada ma na gode saboda haka ‘yan uwa mu ci gaba da godewa Allah da ni'imar da ya mana na samun sauƙin lamura, sannan kuma gwamnati ta ci gaba da sa ido wurin ganin tallafawa al'ummar da ta tsaya ba dare ba rana ta yi ta, ba abin da za su ci gaba da yanzu sai godiya, duk inda aka yi muna gode muku jama'a mun gode, me godiyan mu gani kuma a ƙasa an taimaka, an yi hidima, an yi kaza, an yi kaza, Allah ya ba su iko. Saboda haka sai kenan kaga bautan Allah yake sabbabar da mai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali shi yasa Allah zai mana cika mana alƙawarinsa idan mun tsaya mun bi shi mun yi bautarsa yadda ya cancanci a bauta mishi muka kiyaye dokokinsa yace zan ba ku sarauta kamar da na ba wani ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم sai me ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا Allah ya mana alƙawari zai tsare mana wannan addini addinin musulunci mu tsaya mu yi shi kamar yadda Allah ya ce irin abin da Allah yake so a tsaya a kai abin da Allah yake baya so a yi ƙoƙari a tabbatar da an bari a kiyaye dokoki na addinin musulunci addinin musulunci shine gaskiya saboda haka idan an kiyaye wannan Allah ya alƙawarin tsare mana wannan addini da ya turo annabawa ya turo manzanni sannan kuma halin da muke ciki na tsoro da tashin hankali Allah zai canja shi da aminci bayan tsoro me ya sharaɗin alarma يعبدون بي لا يشركون بي شيئا
ya abudu da ni su bauta mini la ya shirku na bi shay'a kasu mini shirka da kowa kenan bautan Allah ba a sanya wa Allah kishiya ba shine alamar ka gode wa Allah kuma ka san shi ya maka wannan ni'ima kar ka zauna Allah ya baka ni'ima Allah ya baka sarauta Allah ya baka jagoranci lokacin da ka san babu wanda ya yi ka ya taimake ka sai Allah ya baka mulkin amma bayan ka samu mulki kuma ka soma neman wasu dabaru ka soma neman waɗansu bokaye ka soma tunanin wasu za su taimake ka wasu shaidanu za su taimake ka ba Allah ba yi kokari ka koma wa Allah da ya baka sarauta ya baka mulki a lokacin da baka yi tsammani zaka samu ba shi ne kuma zai tsare maka saboda haka sharadi wannan ni'ima a tsare muku wannan ni'ima ta tsaya kamar yadda ya kamata bautan Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba sai Allah ya ce ni ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون duk wanda ya kafircewa Allah bayan ya yi mishi wannan ni'ima irin wannan su ne fasikai su ne butulu Allah ya maka ni'ima maimakon ka gode mishi sai kuma ka kafirce mishi Allah ka ba mu ikon gode wa ni'imarka da ka mana saboda haka ya ku ƴan uwa wannan majalisa da sauran majalis na ahlus sunna wal jama'a a wannan ƙasa da ma sauran ƙasashenmu na West Africa da ma sauran duniyar musulmi inda ake yin harshen Hausa da ake zuwa a karantar da al'umma ƙarƙashin wannan ƙungiya da sauran ƙungiyoyin ahlus sunna muna ba da gudumawar da ya kamata a ce mu bayar na wurin tallafawa zaman lafiya wurin taimakawa shi yasa har yanzu kaga muna da wato kwamitoci na marayu don tausayawa maraya maraya ba shi da uba ubansa ya rasu ko balaga bai yi ba yana cikin tashin hankali ranar sallah bayan an gama azumi kamar irin wannan ranar sallah kowane yaro yana fitowa da kayan sallah yana tafiya masallaci an yi abincin sallah a gidansu al'ada ne na kowane al'ummar mu kaga ranar sallah an fito addinin mu ya umurce mu da irin wannan maraya ya fito gidansu ba a yi tuwon sallah ba ba a mishi kayan sallah ba musulmai muna nan muna da hali ya kamata a ce mun ji kunyan Allah kan wannan ba zai maka daɗi ba a ce ka mutu ka bar ƴaƴanka ƙanana su tozarta a samu lokacin bukukuwa na musulmi irin wannan ya zama suna cikin tashin hankali shi yasa muka yi tunani ƙarƙashin wannan ƙungiya kowa ya sa hannu a juhu ya ba da tallafi na kwamitin marayu bai san lokacin da 'ya'yansa za su zamanto maraya ba in Allah ya mai da 'ya'yansa maraya Allah ya kawo tallafi da gudumawa da za a bayar don kulawa da su saboda shi ma yana raye ya kula da marayu shi yasa manzo Allah ya ce ana wa kafilu da tim ka hataini fil janna ni da mai kulawa da maraya kusa kusa haka muke zuwa gidan aljanna ku duba wannan kungiya a wannan jiha in ba ku manta ba saboda kyautatawa wani shekara da muka yi wa marayu aka yi musu kayan sallah da muka oda har a waje aka sa aka so kayan Saudi Arabia muka tura aka so kaya ran da aka yi wa marayun kayan sallah wani ɗa da ubansa ke da rai ya ga maraya ya sa kayan shi kansa kayan marayan ya ba shi sha'awa abokin sai ce abokina kayan ka na ya min kyau waye ɗinka maka ce ni babana ya mutu ƙungiyar izala ce ta mini wanda ke kulawa da maraya sai ce ni ma Allah sa shekara mai zuwa babana ya mutu don ƙungiyar ta mana da muka samu labari muka ce Allah ya raya babanka ya ba da halin yayi Allah ya sa babanka kuma ya kula da marayu saboda ran da ya bar ƴaƴansa Allah ya kula da ƴaƴan shi sa Qur'ani yace wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'aban khafu alaihim sai Allah yace me falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida saboda haka masu so Allah ya kula da zuriyarsu bayan sun koma zuwa ga Allah in kana son ‘ya'yanka kasu tozarta kasu walakanta to kai kuma da aka baka amanan marayu a hannunka ka taltala su ka tausaya musu ka kyautata musu saboda ran da kai ma ‘ya'yanka suka zama maraya sai Allah ya sa a tausaya musu wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim zuriyatan bi'afa wanda ke tsoron in ya bar ‘ya'yansa zuriyarsa na da rauni ƙanana baya so su tozarta kafu alaihim yana tsoron kar su tozarta to shi ma kar ya tozartar da maraya da ke hannunsa ya kyautata musu ya yi abin da ya kamata ya shafa kan maraya in ka shafa kan maraya sai imani ya dawo maka sabo fil shi yasa muke kira ga dukkan wanda yake da hannu da shuri yake da hali a kawo gudumawar maraya gudumawar marayu na da muhimmanci kuma muke nasiha ga 'yan majalisar tarayya da sanatoci da wakilai akwai wani bil da ke gabansu na abin da ya shafi wato revenue na tattala ainihin wato dukiyar ƙasa da ake ta magana ake ta muhawara a cikin wannan bil ɗin akwai cirewa da ba da haraji ga ainihin wato dukiyar marayu an saka ciki cewa kafin in mutum ya mutu ya bar dukiya kafin a rabawa marayu to sai an cire tax ko tax za a cire kafin a rabawa maraya wannan ya saba wa addini ya kamata ƴan majalisar na tarayya cikin duk wani bil da ake yi kokari a gyara na tattalin arziki na kaza to kar a yadda abin da ya shafi addini ai wasa da shi mu musulunci ya riga ya raba gado ya nuna yadda ake yi daukan cin dukiyar maraya da zalunci ma Allah me yace alarama innal ladina yaqulu innal ladina yaquluna amwalal yatami zulma innama yaquluna fi budunihim nara
na'am wa sayaslawna sa'ira
saboda haka wannan tax mai suna inheritance tax da ake kokarin cewa gado sai an cire mishi tax su mai da hankali da wannan kada a tsokane Allah kar a tsokane addini a kiyaye hakoki na Allah subhanahu wata'ala kenan mai cin dukiyar maraya da zalunci Allah ya ce wuta yake ci innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara masu cin wannan wuta suke ci ba ma haka ba idan an baka dukiyar maraya so ake ka tattale shi ka kula da shi shi yasa in aka bar maka maraya in mai rauni ne kowawa ne wanda bai iya kulawa da dukiyansa sai Allah ya ce wala tutu sufaha amwalahum wala tutu sufaha أموالكم التي جعل الله لكم قيما
amma sai Allah ya ce me وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا
wala tutu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama kenan marayun nan da aka ba ku dukiyar su don ku kula da shi to kar in kun fanci ba su da hankali ba su kai munzalin da za a ba su ba to kar ku ba su ku kula da shi sannan ku ciyar da su kuma yi musu tufafi a ciki وقولوا لهم قولا ku rinka gaya معروفا musu magana mai kyau yi haƙuri dukiyar nan naka ne amma lokaci bai yi da zamu baka ba in mun baka za ka yi ɓanna da dukiya in mun baka za ka yi kaza a gaya mishi magana mai kyau yi haƙuri muna maka tattali ne don dukiyar nan in ka kai lokacin da muka ga hankali ya zo to za mu baka to kai ma mai kulawa sai Allah ya maka gargadi fa man kana ganiyan
ومن كان غنيا فليستعفف wanda yake mawadaci ne dukiyar maraya ya faɗo hannunsa yana kulawa to ya kame kare shi amma talaka fa ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف wanda yake bashi da wadata amma an bashi dukiyar maraya falyakul bil ma'ruf ya ci amma bil ma'ruf ma'ana ayi kasuwanci a kasa kana kulawa da kasuwanci kashi uku kashi daya a ajiye saboda dukiya kashi daya kai da kake hidima ka ci kashi daya ayi wa shi marayan hidima kenan ka ci bil ma'ruf ba wai ka zo cewa dukiyar maraya ya faɗo hannunka gashashiya yanzu baka cin kaji ka ce alhamdulillah wanka ya mutu ya bar dukiya don haka shikenan yanzu ka kama cin kaji ana yin dinki dinki ana waye kaza ana a'a in kai haka wuta kake ci amma in ka kula da ci ta yadda Allah ya ce kana kasuwanci ana juyawa to kai abin da ya kamata saboda haka idan an yi tattalin nan da wannan tanadi ga dukiyar maraya to yaya kawai wanda yace za a cire mishi tax haka kawai a'a ai bai yi ba saka wajibi ne a kula abinda ake cirewa kawai wa mamaci shine in ya bar wasiya ko bashi sai Allah madaukakin sarki ce kafin araba gado me za a yi yusikumullahu fi auladikum يوصيكم الله في أولادكم rabon gadon ma Allah ya riga yayi للذكر مثل حظ الأنثيين sai ya ce me فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك sai ya ce وإن كانت واحدة فلها النصف na ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له sai ولد ya ce فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث mhm فإن كان له من بعد وصية فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما
to kaga
حكيما wannan aya ne na farko na rabon gado amma me muke nema a ciki min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayni bayan wasiya da mamacin ya bari sai a cire wasiyar ma kare wuce one third ɗaya bisa uku na dukiya in ya wuce ba a ɗauka in bai wuce haka ba ana ɗauka sannan da bashi a cire bashi a biya a cire bashi wayannan su ne abin da musulunci ya tattali ku cire mishi bashi wasiya a cire a yi kaza abin da ya rage a raba gado malamai suna cewa in mace tana niƙa a lokacin da ake niƙa gari a ainihin kan dutse sai aka ce mijinta ya rasu abin da aka niƙan shi za a kwashe wanda ba niƙa ba a ɗiba a sa a gado saboda haka sai kenan wajibi ne mu kula da wannan don haka wannan majalisi da sauran majalisosi majalis na ahlus sunna wal jama'a ko ina ne suna kira akan a tausayawa maraya a kula da maraya tausayawa maraya na cikin abin da zai taimaka wa zaman lafiyar kasa Allah ya ba mu iko shi yasa kwamitin marayu na wannan jiha kofa abu ɗaya ke duk lokacin da ake da niyyar a taimaka wanda ya kamata kowa ya kawo gudumawarsa ya riko wani abu da za a bayar ga masallacin nan a cike da kowa zai daure ya kawo naira dubu ɗaya ɗaya dubu ɗaya ɗaya a ce a sanya asusu maraya asusu marayu da kaga cewa an samu ainihin abubuwa mai yawa wanda suke da fiye da haka su bayar don aka ga account na kwamitin marayu Gibius Orphans Care Committee Zenith Bank number account 101 28 64 800 da Hausa number account ɗaya sifili ɗaya biyu takwas shida hudu takwas sifili sifili an ɗauka ko? na ga wani gari can yana kokarin turawa to Allah sai ya turo da yawa saboda haka wanda duk ya ji da nesa da na kusa kowa ya kokarin ya ɗauka domin a ba da wannan sadaka kuma kofa ta buɗe daga yanzu kowa ya ci gaba da kawowa kafin mu zo mu ƙara kiran waɗanda suka ba da gudumawarsu don tallafawa marayu Allah ya saka musu alkhairi to Allah rama idan mun dawo karatunmu Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan sura da muke ciki suratul jinn sura ce da take magana akan kadaitaka na Allah subhanahu wataala ba abin bauta bisa cancanta sai Allah mun ga aljanu sun yi imani har ma sun koma suna wa'azi Qur'ani ya gwada mana irin tunanin aljanu akan mutane da irin abin da su ma mutane suke da shi akan aljanu ana samun taimakekeniya amma taimakon aljan in ka nemi taimakonsa ba a yadda ka nemi taimakonsa ba domin baka ganin sa saboda haka karka yadda ka nemi taimakon aljan karshe ka koma ka zamanto wani mushriki sai Allah madaukakin sarki yace menene Allah rama wa innahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa
wa annahu kana rijalun min al-insi cewa akwai waɗansu daga cikin mutane waɗanda suke mutane ne amma ya'uduna bi rijalin min al-jinn suna neman taimako daga waɗansu mazaje daga aljanu in sun tashi neman taimako maimakon su nemi taimakon Allah sai su nemi taimakon aljanu wannan taimakon da suke wurin aljanu fazaduhum rahaqa sai ƙara wa aljani ko aljanu sai ƙara musu girman kai domin yanzu ɗan adam na neman taimakonsa don haka ya ga cewa to ɗan adam bai zai iya rayuwa ba sai aljani ya bashi taimako don haka shikenan sai ya tashi ya koma yana girman kai ai wa annahu kana rijalun min al-insi idza nazalu manzilan in sun sauka zuwa wani masauki yasta'izuna wa yastajiruna bi azimi zalikal makan suna neman taimako ga babban aljani da ke wannan garin sai su ya taimake su ɗalaban lil'aman don ya samu kwanciyar hankali da zaman lafiya wassalama mimma ya kafuna wa hazarun abinda suke tsoro tashin hankalin sai ya koma yana nema daga cewa wato Allah maɗaukakin sarki maimakon shi zai nemi taimakonsa sai ya koma yana neman ainihin wato neman taimako daga cikin wato manyan aljanu waɗanda su ne yake kallo za su taimake shi ma'ana wannan magana ya sanya aljanu girman kai fi anfusihim a cikin zukatansu ka annal insa kai ka ce kamar ɗan adam lamma sta'azu bil jinni lokacin da suka nemi taimako da aljanu din nan ai zada jinnu fi anfusihim azmatan sai aljani ya ji wani irin girma a cikin zuciyarsa maimakon ya koma ya koma wa Allah ya nemi taimakon Allah sai ya nemi taimakon aljani wa huwa anna al-insa izdadu rahatan bil isti'azati bil jinn sai ya sanya wa aljanin nan girman kai domin ya sa yanzu yana neman taimakon sa saboda haka Allah madaukakin sarki ya gwada mana ba a neman taimakon wani aljani wa ake neman taimakon sa Allah shi yasa manzo Allah ya ce in kun sauka masauki duk wanda ya tafiya yana sauka a masaukinsa abinda zai yi don Allah ya kare shi daga sharrin aljani da sharrin kowane irin abin da zai cutar da shi ya ce a'udhu bi kalimatin lahi tamat min sharri ma khalaq so uku wanda ya karanta wannan a duk inda ya sauka Allah madaukakin sarki zai tsare shi zai kare shi ba zai samu ainihin wato damuwa ba har ya tashi a wannan masaukin lafiya lau don haka ba a neman taimakon aljani a lokacin da ainihin wato aka shiga cikin wani hali wanda ake neman taimakonsa kawai shine wa shine Allah subhanahu wataala don haka baka kiran wani dan adam a yayin da ka fada cikin wani musifa ko damuwa wanda ake kiran sa a nemi taimakonsa shine Allah mun shiga jirgin sama ina dawowa tare da wasu cikin manyan mutanen nan yana gani na ce a shugaba salamu alaikum to alaikum sa zo ka zauna nan ya tashi wurin zaman sa muka zauna mutumi na ne yace yayi ni tunda daga ka shigo jirgin nan shikenan na samu kwanciyar hankali komai ma ba zai faru ban Allah ya yarda nace a ka koma wa Allah in Allah ya ga dama sai ya jarrabe mu da ni da kai ka gane ba ni ba kowa bane bawa ne na Allah subhanahu wataala saboda haka koma wa Allah ba a neman taimakon wani dan adam yayin da ka shiga cikin wani wani masifa Allah maɗaukakin sarki ya ce, Innan lazina ta da'una min duni lahi ibadun Innan lazina ta da'una min duni lahi ibadun amtalukum.
Fad'uhum.
Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin.
Lalle waɗanda kuke kiran su koma bayan Allah bayi ne kaman ku ba sa iya muku taimako. Ku kira su wanda suka mutu da waliyan da shehinai da wane ne in ka shiga masifa ka kira su suna iyawa ba sa iyawa duk wanda ba ka ganin shi ka ce za ka kira shi taimake ka ba zai iya taimakon ka ba wanda kake ganin sa ne in ka shiga wani hali ka makale kana bukatar taimako wani taimake ne sai taimake ka amma ka shiga wani halin da ba wanda ke kusa da kai waye ya san halin da kake ciki sai Allah ba ku gani ba hadisin manzon Allah ingantacce ya gwada mana waɗansu bayan Allah sun fita wajen gari suka shiga cikin kogo suna shiga kogon sai kogon ya toshe dutse ne ya zai toshe bakin kogon ihun ka banza ba selula balantana ka buga in irin yanzu ne watakila a ce to bari mu gane ina location ɗinka yake ah ga 'yan yasu na kidnapping kidnappers sun yi kidnafin mutane ana rike da su kuma jami'an tsaro sun gano ga location din ga ko ina amma ba mai iya zuwa wurin haka ne ko ba haka ba sai su ce wallahi ga location din mu gani yana waje wuri kaza to a je a karbo shi mana ce a to in an je za a yi barna garin karbo shi sai dai a rasa shi da su baki daya dama sun yi garkuwa da shi saboda haka to wayannan bayin Allah manzon Allah ya bada labari sun tafi kogo ya toshe da su in sun haɗu sun ture dutsen ba su gyara sai kowannen sai ta kai kowanne mu ya shafa wa kansa lafiya yanzu kowa ya yi tunanin aikinsa mai kyau da ya taɓa yi wa Allah yanzu ba mai fidda mu a wannan wuri sai Allah sun yi hankali ko ba su yi ba saboda sun koma wa Allah sun zama daidai da wali dan nasiru ba nasiru gondo ba ai kun san wali dan nasiru ko wanda yana tafiya da almajirinsa wai sai ya hau ruwa aka hau teku daga zuwa kawai sai ga wali yana taka teku sai wali dan Nasiru ya ce in ina takawa ne zai ka ce Allah in na ce Allah kai kuma ka ce wali dan Nasiru so sai wali dan Nasiru na taka teku ana tafiya ana tafiya sai shi almajirinsa sai ya ga wali na ce ya Allah sai shi ma ya juya ya ce ya Allah yana ce ya Allah wa sai ruwa sai bin sai sai nitsi sai ya koma kasa sai ya juya sai ga rigar shi yaya sai ga dan gidansa yana shan ruwa yana kafatar ruwa sai ya kamo shi da kyar sai ce me kai ka kiran sunan Allah ai ni zaka kira kai matsayin ka bai kai ka kira Allah ba wannan hauka ne ko ba hauka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya gwada mana sahabban manzon Allah ne suka tambayi manzon Allah suka ce ya rasulullah shin ubangijinmu nan kusa yake muna so mu gana da shi ko nesa yake muna so mu kira shi suna gama wannan sai Allah ya ce musu ne wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah ya ce wa manzo Allah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib in bayina suka tambaye ka ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ina nake gaya musu kusa nake kyale ni da su yanzu bukatar ku kar ku kaiwa manzon Allah ku kaiwa Allah inji Allah saboda haka kenan ga bayin Allah sahabbai suna son su gana da Allah su gaya mu Allah bukatar su ba su gaya wa manzon Allah ba sai Allah ya ce gaya musu ina kusa
ujibu da'wata da'i idza da'a ina kiran duk mai kira na in ya kira ni ina ji na fi ka kusa da jijiyar wuyarka saboda gaya musu amma dubi idan sun tambayi manzon Allah wata tambaya a cikin alkur'ani kowane tambaya suka yi sai Allah ya ce manzon Allah gaya musu يسألونك عن الخمر والميسر sai Allah ya ce menene قل فيهما إثم كبير ومنافع da للناس sahabban annabi suka tambayi annabi wa yas'alunaka anil kamri wal maisir tambayanka akan giya da caca kaga wa suka tambaya manzon Allah sai Allah ya ce kul gaya musu ba su ansa fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas a cikin giya da caca akwai zunubi mai girma amma akwai dan amfani kankani ga mutane amfanin shine za a bugu a cikin hankali amma cutarwan yafi yawa karshe Allah ya saukar da ayan da ya haramta giya gaba daya kafin wannan aya wa yas'alunaka anil ahilla
يسألونك عن إله الله me Allah ya ce قل هي مواقيت للناس tambayi والحج manzon Allah jaririn wata wata din nan farkon kama masa crescent in ya kama ya yake sai manzon Allah ya ba su ansa qul hiya mawaqitu linnas ai da wata ake sanin lokaci yanzu ba don wata ba mai turaren gwamna ya, ya san shekararsa ya kai 70 ko kuwa amma da wata ya tafi da rana ya zo yanzu shekaran ka nawa mai turaren gwamna kasan kusan 80 kaga kusan 80 dalilin tafiyan wata da rana saboda ka gane haka dalilin tafiyan wata da rana kasan ranar kaza kai daura aure dalilin wata da rana muka san yau wace rana ce laraba muke ko mun san gobe alhamis saboda haka kaga annabi an tambaye shi yana bada ansa ai ma sun tambaye shi akan marayu a ramma ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم iyalai خير wannan sun tambaya ma akan jinin al'ada me faru ويسألونك عن المحيض قل هو
to ba wannan أذى ma sun tambaye manzon Allah ra- rai ina rai yake wai salo na me ويسألونك عن الروح ansa da Allah ya ba قل su الروح من أمر ربي sun tambaya akan duwatsu wai salo na kanil jibal ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا duk abin da aka tambaya sai Allah ya ce kul gaya musu kul gaya musu kul gaya musu amma da suka ce yanzu muna so ne mu gana da Allah muna da wata bukata da za muke son Allah ya biya mana bukata Allah ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine mai biyan bukata ba shi ma a wurin Allah yake neman biyan bukata shi yasa in ka je kabarin annabi baka ce ya rasulullah biya min bukata ya rasulullah gaba ya shiga tsakanin da wani ya rasulullah shiga tsakaninmu da ka a'a annabi ba a mishi wannan me za ka yi wa annabi assalamu alaika ya rasulallah me kake so Allah ya biya wa bukata ga yawa Allah bukata ka ka roki Allah in kana son Allah ya biya cika da salatin annabi kana cika salatin annabi shikenan kai in ma ka tsaya baka roki Allah komai ba kai ta salatin annabi kai ta salatin annabi akwai sahabin da manzon Allah ya ce me kake min na salati yace ya rasulullah nakan sanya addu'o'ina gaba daya ya zamanto ɗaya bisa uku salatinka ne annabi yace da ka kara da yafi yace zan sa bi bisa uku annabi yace da ka kara da yafi yace zan sa rabin addu'a na ya zama salatinka ne annabi yace da ka kara da yafi yace ya rasulullah zan mai da dukkan addu'a na ba zan roki komai a wurin Allah ba salatinka kawai zan yi annabi yace lokacin da Allah ya biya ma duk bukatun da ba ka roke shi ba saboda haka sai kenan annabi ba bautarsa ake ba salatin annabi na yaye maka bakin ciki ya yaye maka damuwa ya biya maka bukatarka amma ba za ka ce ya rasulullah to ga wata bukata na da nake so ka biya min ba wanda Allah ke yi da suka tambayi manzon Allah sai annabi ya ce to yanzu kun kawo wata bukata gare ni kuna neman ganawa da Allah to Allah ya ce in gaya muku ba haka ma Allah ya faɗa ba ba a ce kul gaya musu ba wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib in sun tambaye ka ni kawai ina kusa kyale ni da su shi yasa da an idar da sallah fa iza faragta فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ana idar da sallah ka kafu a inda kake ka nemi kwaɗayi zuwa wurin ubangiji kuma babu inda bawan Allah ya fi kusa da Allah kamar yana cikin sujada in kana cikin sujada ga yawa Allah bukatarka saboda haka musulunci na da sauki ya zo maka da inda zaka zo kusa da Allah subhanahu wataala kenan Allah madaukakin sarki yana gwada mana wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an kenan kaga wali dan nasiru ba shi ne wanda ainihin wato ya kamata ka kira ba Allah za ka kira shi ya koma wa Allah kai ma koma wa Allah saboda in wata masifa ko damuwa ya same ku fa ilaihi taj'arun ثم إذا مسكم الضر فإليه in تجأرون an samu damuwa kowa ga Allah yake gogormaya ya koma saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce mana wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa akwai wasu daga cikin mazaje mutane da suke neman taimako a wurin aljanu yin neman taimakon kawai ya karawa aljanun girman kai da ganin cewa su wani ne saboda haka kyale wani aljani qul a'udhu bi rabbil falaqi da qul a'udhu bi rabbin nasi ya ishe ka karanta falaki karanta nasi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da farkon fari gadin sa ake yi ana kiyaye shi da Allah ya sauko mishi da farki da nasi yace kowa ya je ya huta yanzu Allah ya bani kariya saboda haka in kaga kana wahala wai kana neman zaka je wurin wani buka ya baka sa'a zaka je baka san addini bane in muka bibi karatun a hankali za mu gane cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya cancanci a koma mishi shi yasa manzon Allah ya ce duk mutumin da ya zamanto wato hadisi ne ingantacce man nazara bihi faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatu duk wanda wata masifa ko talauci ya sauko mishi sai ya ɗaura masifan da talaucin ga mutane har abada ba zai daina talaucin ba talaucin ba zai warke ba in ka shiga damuwa sai ka mai da shi mutane ne suka jawo maka ko su kake neman su yaye maka annabi yace har abada kana cikin wannan wahala amma wanda wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah wanda talauci ya sauko mishi sai ya mai da al'amarin zuwa ga Allah madaukakin sarki fa yushikullahu lahu bi rizqin ajilin aw ajilin Allah na dab da ya kwararo ya kwararo mishi arziki nan kusa ko gaba kaɗan kenan in ka maida al'amarin ka zuwa ga Allah za ka gayi da cikawa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya cancanci a bauta mishi shi kaɗai ya cancanci a dogara gare shi saboda haka wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhu rahaqa sai aya na gaba وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا
to insha Allah Allah rama ayan da zamu tashi kenan gobe Allah ya sanya albarka cikin abin da muka gabatar abin da muka yi na kuskure Allah madaukakin sarki ya kafarta mana Allah ya sa mun dace اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين